أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markaz ahali sunna da jama'a wanda ke ungul karkada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yamuna juma'a bakwai ga watan safar hijira shekara 442 wanda ya dace da 25 ga watan tara shekara 2020 a sati da ya gabata mun tsaya a cikin sautul sira aya ta 106 kine insha Allah za mu tashi aya ta 107 kayan nan akwai tambayoyi akwai tambaya wanda dai wani ya ci abin kamar iya kamar kamari ko ya kare rikici na masalar kawo yara masallaci yakan ce shi an gosu shi dai mai tambaya alama yana da yara ne kuma iya ga kawo yaran zai karantar da su da wani abu na addini amma kuma ana hudda su daga sahu kuma ta kai yaran suna cewa su wata basa zuwa man suka ji ana koro su e shi kullum gaskiya wa mun sha bayani ana tsari da aka tsara musulunci dole da uban yaro da yaro duk karatu ne a karantar su me aka tsara shi abu ne sananne abu da ya shahara na hana zuwan yara masallaci gaba daya akwai ruwaya wadda ta jannibu masaji da kuma jannibu ne aka ce masaji da kuma su biya na kuma majani kuma imanar ruwaya da a nisantar da masallaci da yara da mahaukata ka a kasa masallaci tunan waye ba ta da madogara wadda za a kawo hujja a kanta a hana yara zuwa masallaci a yadda tsarin yake haka za a yi shi sabai kan je da jinsu amma yadda abin yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani da yalini minkum un ahlam min unnuha da ruwawi ire-iren wannan sai wata rana annabi ya umarni asali da mu ci kullum manya masu hankali su zo kusa na yanzu kenan ku so kusan liman kenan manya masu hankali suke kusan liman wannan asalin ajuguwa ba kenan don wata rana kakorwa ubay bin ka'ab fatarin ya samu ɗaya cikin tabiyai yaro ne ɗaya ban labarin ya ce kun ina cikin sahuhe na ji an husgo ni ya ce raina ya ɓaci amma ban da gamin shirke wadda na shi ya ɓaci da ya diba ya ga ubai ne jin yushi ubai sai shiga wurin yara shi bayan labarin da ya ƙare sallah ya ce ma yaro haka annabi mana umarni mudo wannan ubai iya ishara ga manya ne ba yara bane a gaba a kusan liman wannan shine asalin maganar kenan yara mataki akwai yaro mumayyiz wanda yake ya shiga hankalin shi limanci ma zai yi da musulunci yaro daga shekara bakwai shidda bakwai ya shiga tamiz ya kai tamiz kenan yaron da ake cewa ba a kawowa ko cikin sahu wanda akwai yaron da za a sa cikin sahu ya kusa daga an kusa kai uban kana kana rike shi gaban nan ba ta lokaci ne kai gashi wani aiki daban kana sallah kana wani aiki kana rike yaro kana gyara yaro san wannan ba ka gashi cikin musulunci ba ko ko da annabi ya kai ka zo ka rike ganka rike ganka amma baka sa shi a cikin sahu wanda yaron zai gusawa bai cikin sahu kai ka rike ganka hannu amma a sahu bai shiga ba ya zawa amma ka rike ganka amma a sahu yaron nake da hankali wanda ba zai gusa ba daga wanda ka aji shi kuma shi ma an akwai babba mai hankali ya zo ba mu da ba ya kawo ba zara ci ba sai ya gusa shi sai shiga ya mai wuri daban ma zara ba ci ba eh ta samu girman ka tana ci ba ba ta ba shi ba zara ba gusa gaskiya shi yaro ne a gusa shi ma ya ji ya gusa shi a kashe ya ta shi ba shi shiga wurin ya gusa shi mai wuri cikin cikin nutsuwa ba wani ba wani hada ba wani ta da hankali haka annabi haka annabi zan sabai sai ya manya a waje ma'ana a bayan kusan liman balle sabon gaba kenan ba a ce ba ka yara sai dai a kula da yaran wanda kuma yan wa idan aka misali da mutane suke cewa kowa ko su ɗaya ka misalaci misalaci ya samu wuri zan samu kuɗi ɗaya ne wani baka ɗa goma ɗa goma ne ba zai baka ɗa goma wani bakwai wani takwas an ce kowa ko su da ka san tibiya ka kowa ka ɗaya misalaci misalaci na samu wuri ya baiwa aka ce kowa ko su yaro ko ne ko su ka misalaci misalaci ba samu rumani ake wani mutum ya ɗa goma akwai mai shirin ma dan gana goma bai ko shirin na gare shi a ce kowa kwaso tarbiyya ce a kasa kan zanci kanan yara haka wani gaskiya a kawo na sanya da hankali kuma da yawa yaro a yi zama da fitalacin madarasi ne in ya kai hankalin ya san me ake faɗi sun sali yaron da ya zo ma bai san ma abin da ake mai bai da kashi kamata mai lokaci wani ma gabashi a gida a koya mai karatun da ya shi da kashi masallaci ka rikata mai lokaci wanda ka bar shi a gida uwuci da koya mai karatu ma yi sai ka yaron da bai zama abin da ake faɗi wurin darasi kaji shi duk ba wata cigaba ga rashin gaskiya amma yaron da yake yayi da hankali shi ma ko da karamin iya da hankalin ya tafi ya fahimci wani abu wannan ba matsala da an kashi kuma irin wannan kanana kanan kanana ne ko su kananan ne amma yaro aka samu kato babban ne amma ba ko bai kan shi kan karatu a banda kuma ban girma gabi wani ba biyo dan babba kuma babba karatu an ka tara liman ya bace ba kan yare shi ba kaga wata da ci shi ba yaro amma ya kai hankali ko da shekara bakwai takwas shekara cikin kai shekara hamsin shi da shekara takwas da bakwai ne inda iya da karatu shi kamar ya ta kusa inda yaron iya da karatu ya iya zuwa makaranta yaron iya iya karatu ko shekara bakwai takwas sai kamar ta kai dan kana shekara hamsin ka ce kai bane nan ture shi a wannan ba wurin bane ana magana wanda babban zai shi ma zai gyara Allah ta bike mu dai amma abin gaskiya ka ba abin iya bukatar a gyara abu da ga an kayara sai a sabu yaro ko riki hutsari masa sabu ma riki hutsari da ya ta sauye kaga nan nawa ne kana kaga nan haka kuma kada yaro karimi zai zo zai tsari bisa yaron ma ka ba mutane aiki ina sallah amma irin wanda yaro da aka iya da hankali ya shiga hankalin shi wani ba laifi da ba wanda ba zai yi a cikin sahu ba gaskiya ka kai cikin sahu a baki hankali kai hankalin ka bai kwanta ba haka su jama'a hankali su bai kwanta ba amma ba hana kawo ba in yaron ko da ɗauka za ka aka ci baci annabi ya hana magana kenan kenan da ba abin hankali gurin ina ga sai aya ta 107 ko a rama surat al-isra insha Allah bismillah
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا
na'am ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل آمنوا به أو لا تؤمنوا نعم الله سبحانه وتعالى na bayani ga ƙurisha a wancan zamani ko kawaran wancan zamani da ake kira zuwa imani da alkur'ani Allah ce gaya musu kul aminu bi aw la tuminu bi aw la tuminu ko ku yi imani da qur'ani ko ka ku yi kenan bai rage addinin Allah da komai bai cuta da Allah da komai domin innal ladina utul ilma min qablihi wa inda aka ba ilimi masu ilimin wani alam alam ahlul kitab suka da ilimi daga wajen Allah kayan zama alqur'ani idza yutla alaihim yakhruna lil azqan sujada suna haduwa ga ana ina an ka zakan abzan abun zaman zakanin abun haba ne amma ana nihin kenan suna haduwa da ita ce kawai mai kusa da kasa ka sujada kenan suna haduwa suna sujada ga Allah subhanahu wataala nan kenan malaman ahlul kitab wanda suke da rabon imani su da yake sun karanci labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sun kalli labarin qur'ani da komi suna jin ayoyin Allah ana karantawa jin wannan abin da suka sani kafin qur'anin ya zo suna da labarin shi da yadda yake da yadda annabin yake to su ga halin su faduwa ma suke suna sujjada ga Allah idan kai na ka magana kan zakan dan ta zama zakan zakan shi ne na aka ce ne aka ce haba annan haba ko haba ko haba haba sai suke kira ma'ana laraba aka ce zakan akwai wasu aka ce misali allihiya allihiya sanan lihiya da muka ce a hausa kashin barwar jigo aka ce lihiya wuri ne tun daga nan hannan akwai mummunan fahimta da suke ɗauka aka ce gashin gemu so gashin gemu kurin gashin nan an ka ce nan na gusto shi mai sunan shi sha da tsakan sun kurin gashin haɓa kurin ka mai suna ka aske nan gaba ɗaya kamar nan wannan bai kisa liya ba liya sunan ta ba liya inda liya ce tun daga nan gashin nan hannun ne ake ake ake ake sha da liya shi ya ɗauka liya kashin wannan guda biyu nan sai gamuwa nan su ne liya amma an wuri ne nan bakin nan kurin hanzu baka yi liya ba hanzu baka aje gemu da annabi ce aje ba ko mun tsawon shi ko mun tsawon shi in dai anan yake kurin nan gabar shi ko tsawon shi kurin bai sunan liya an sun yana suna sha'ar da zakan eh gashin haɓa ba an ce gashi maki ba ko sai da magana da ana da wani amma wannan liya gashin nan ne gaba daya da gashin nan nan ce da saje da wannan ake suna liya gaba daya kenan yanda baka taba nan baka taba nan ba haka baka taba nan mutum yin sirgi da suwan yana ya kai su da ya haɓa wannan tsakanin lokaci a saudiya wani irin yan can ne mazaunan can ne muna magana gidan mu ci a ba irin gidan yan zala ba shi ne gidan yan zala yake na maka shi ya ce min gidan yan zala kwa ya ce a gidan yan zala ba ai shi nan ne haka a nan yanki da su a ta san saba da kai kasan da farko farkon sunna haka mutane suka yi ta tsammani amma akwai malamai da ake koyo koyo ajiye gidan musu amma daga baya alhamdulillah masu sun sun wata daga baya sun gyara abin sun bar shi gaba da har kuma waka ne ana mai ado irin irin na Saudiya in sabon an masa Saudiya su ma akwai irin nasu game da gyaran game da komai na sarakun Saudiya to gaskiya aka ce kun aliyya kurin sha'arar sakana ta sha'arar wannan haddo sakana ta sha'arar na na saje da nan ake wasu maliyya kenan nan su mashi sha'arar zakan kurin kemutan zai bari kurin duka zai bari to wannan dai anan Allah subhanahu wata'ala na tabbatar mana da malaman harita masu imani su ganin sun san gaskiya kafin ta zo kuma suna jiranta shi sa suna jin ana karanta qur'ani ya khirun lafaqan su ce suna haduwa kan haɓasa ma'ana kan goshinsu suna masu sujjada suna masu sujjada ga Allah wa yaqulun subhana rabbina in kana wa'adu rabbina la maf'ula kuma suna yi da suna kaskantar da kai suna babun iya iya suna jin dadin gamuwa da wannan gaskiya abin da suke jira suna nema Allah musu muwafaqa da ransu dan da yawa cikin malaman alkitab da yawa suke zama suna jiran yoshi Allah zai kawo da wannan annabi suna fatan su cikin al'umma sun jima wasu haka suka mutu suna jira wanda kan ci labarin musulunta Salman Farisi Salman ai Salman asali wata wata wula yake bautar wuta yake irin mutanen faru sai mutanen iran haka ya tashi amma ganin iya ganin masu zauwa garinsu irin masu bautar allah ta addinin nasaranci ya fahimci bautar wuta shirme ce a nan ne ya ga wannan suna kan suna bauta ma wuta shirme ne allah ba shi fahimtar farko cewa ba bautar allah ba ce kuma shirme ne ya bar karshe ya bar waɗannan mutane na shi a lokacin nan babu wanda ya kore shi kurin neman gaskiya da san gaskiya ya sa ya bar jama'a shi ya rika bin malaman ahalar kitaba hatta kai ya zama khadimin wanda suke ruhuban kurin wanda malama sai bauta basu komai bautar Allah zama to khadimin su ya ce misali ya zama wajen wajen wajen guda uku manyan manyan zama wurin su bai komai kurin iya wajen malam ya mai hidima kurin ai anan ne kace a cikin wanda yake ma hidima akwai wani wanda ya zo iya mai hidima Allah mai cikawa babba ne an zo mutuwa ya mutu ana ta abin shawa albarka ana ta abin kururuwa suke yi sai salman shi musulman ya ga wani mugun aiki a wajen shi menene idan suka kawo iya kira a kawo sadaka a taimaka masu karamin kari ashe bai rabawa koyewa ki shugaban ta suka salma da ya mutu an zo ana wani abu sana ta kayi wannan wa ba haka baki nuki ganin shi me haka ne ce ku zo gani ya je buɗe wani rasu inda yake ɓoye dukiyar wani suka suka shiga la'anta shi da ya ƙare da ya gaba ƙarshe ya ce malamin shi na ƙarshe alakata ƙarshen malamin shi wanda ya zo iya mai hidima bai da lahiya ce salman abin da zan gaya maka ina ga abuna ya yi nisa lamar ya nisa amma abin da gaya maka a yanzu wannan annabin na ƙarshen zamani da ake ba labari dukkan alamun lokacin shi ya siffanta wa salman irin siffai annabin duk inda annabi yake siffanta mashi da hatta da madina irin birnin shi da irin yanayin madina annabi yace bai san shi bisa nan ba amma sun karanta akwai abin ilimin a wajen shi ya karanta da salman duk yadda manzan an siffofin shi yake da duk abin da yake ciki kuma ya bashi labarin halayen shi ya ba gaya mai irin yanayin garin ma da yake zai sabe shi mana birnin na shi salma wannan malama na sai Allah mai cikawa Allah ya kada Allah ya samu muhimmancin salman ya hoto iya yawo yawon duniya ne mai nazari kurin karar game da irin kasan da da kaga sai dai kama ka da amet da bawa in ka in kun kama sun kurin he kurin a kama salman kurin wannan kama mutane kurin suka mashi kai suka mashi bawa kurin bawa kai kurin suka mashi bawa to hikima Allah ya san gurin shi da ka mai shi bawa sai aka kashi Madina a matsayin bawa iya bauta a madina aka sai da shi shi gudan abin da gudun shi kenan iya nan iya bautar shi ko a kabe kabe iya bautar shi shi da ya bar bauta gunki iya nan ne ya ji labarin manzo Allah ya ji labarin manzo Allah ta ta aka ta ya hijira ma ana ya je ga aka ce ya wannan annabin ya iso Madina Salman iya cikin gargace iya aiki a saman a saman dabino yaji ana magana da kasa lokacin iya tunanin abun musamman lokacin da ya faɗo ya haɗu da kan da kan da minu ya tabi wani yau cewa sai zai bashi labarin wannan manzan ne hijira ya zo daina shi kenan shi kawai ba a nan abin da ke nama ba wani san abin da ke ya sami ɗan da biyu ya sami da biyu ya ce da shi ya suka namsa can ta ya shiga sadaka manzana sai ture ci a nimantin sadaka shi kun ya karanta wani annabin bai cin sadaka yanzu ya ga alamun farko ke na shi ne da ya je da ya dawo ya dawo kuma da kyauta ce ga kyauta ta da biyu na annabi ya amsa isa a baki ya sai kwace amince bai cin sadaka shi labari bai cin sadaka amma iya cin amsa kyauta ce anan ne ce za ba ne ma ina nukon ka ba ka bude muri ka za a gani akwai wani ta ga ce hatim nubuwa hatim annabta ka bude muri don annaba sana wani abubuwa kamar tampon ne daga tsakanin haka a bawansu tsakanin haka tsakanin kawun su biyu wani abu kamar tampon ne wani gashi gashi haka yake fitowa a wurin da annaba sana da shi to sai yake ga wannan wannan wannan shi ne labarin shi da wurin da yake tare ka wudan bayan ka da ya bude kawai ganin yaron gwamnati daga nan salman sa wannan rasulullahi kaga wannan wajen malamin shi ahlul kitab ya san annabi ya san ya gano wannan tarma da aka kace da nan dai bayan a magan imani suka dora mai ji annabi ya ce iya su annabi ya nemi ya nemi wanshe shi daga cikin ya ga adamu halin shi wanda dai annabi ya nemi fansa yanzu a yantar da shi dai aka abin da aka yi amma maki shi ma suka dora abu mai yohala dinare 100 wannan kikukiya 100 da wani dabino 100 ya yi shibka kuma sun yi daya ya yi shibka da gini dabino 100 da zinariya kaza annabi ce ya amince annabi ce aka aka zo aka shibka annabi kashi aka aka shibka dabino 100 da dabino a ce adatan yin shekara biyar wani kan gadiya wani shekara uku kai fara biya yanzu kinan kenan Salman bai samu yanci ya wani shekaru uku ko zuwa biyar ko ya zama da annabi ya amince da zinari ya amince da dabinan aka zo aka shibka gaba daya to hikimar Allah ɗaya annabi wani annabi duka ta kai shi shibka to a cikin ɗari dabino ɗaya ne annabi shibka ba lokaci iyayi da aka zagayo a shekara daya da biyu da suka girma suka yi diya hikima wanda dabinin ɗaya ne bai daya ba matsala ɗaya wani annabi shugaba bai daya ba shi da biyu ba da annabi shugaba shi ne kuma bai daya ba wancan zamanin shi kenan aka ce akwai saura kenan akwai dabinin guda bai yi ba kenan saura idan da sake shimfi dabinin guda ta kun shekara ta kiyoyo ta kun aka cika magana aka ɗauko zinariya da aka auna ta yawun da suke nema aka basu zai sami inci salma a takaice muna magana kan shiga da wannan tarihi muna magana cewa yahud ahlul kitab suna da masaniya nan sallallahu sun karanta a littafin su shi da ya zo masu rabar shiriya daga kasar shi qur'ani suka yi imani da shi irin su salman kin irin su abdullah ibn salam irin su ka'ab al-abbas sauransu ne sun san da shi ne ko sun karanta kamar da abdullah ibn salam yake cewa daga manzon Allah na san dana tunasan shi ne kurin ba wani ba kan shi ne kurin ko mai karanta na shi haka su suna da masaniya kuma mun karanta satin da gabata na wannan rahimcin wanda annabi za ta yi da shi iya yaro za ta yi da shi za ta yi da shi shan ko ai ka ga iya yaro ne ma amma da alamar annabcin da ya karanta ilimin da yake da shi ai shi sai ya ce musu ina ba wani yaron ya ce kakku kai shi kasashen za su kashe shi domin duk alamar annabin wani yaron ya da shi zamani a gwada kenan shine shi yasa kenan masu rabon suka yi imani shi Allah ce kenan ga ya musu ga mutanen ka ko ku yi imani da Qur'ani ko ka ku yi shi zai Qur'ani littafi ne daga Allah kuma gaskiya ce daga Allah wa'inda aka ba ilimi kayan ku ga halin su idan ana karantawa suna kuka suna wasu suna sujada ga Allah don kaskantar da kai suna masu kuka suna ta subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijinmu in kana wa'adu rabbina la maf'ula lalle alƙawarin ubangijinmu alƙawarin abin cikawa ne kidan Allah ya cika alƙawarin shi na aiko da wannan annabi wa khirun la atqan yabkun suna haduwa kan haɓarsu ana suna kuka da bukuru suna kuka wa yazidu mu khushuwa kuma Allah ya ƙara mu tsoro kaskanta da kai kan tsoro ka san san samu ƙarin tsoron Allah wannan shine halin wa'annan halakata sai Allah ya shiga ban
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا
ننكما ganin a wata da manzana ya zo cikin garinsu ko mutanen shi su ba su da masaniya game suna ar-rahman ganin manzana ya tafi bismillah ar-rahman sun samu ganin cewa to za a shi manzon Muhammad iya cewa a bauta ta mu Allah daya kuma iya kiran Allah da wasu suna ya ce Arhaman Arrahim bismillah wannan kaga suna kaman abu biyu ne ko nawa ne kana kiran ayi tauhidi kuma kana kama ambatan ambatan sunaye daban-daban wanda ina ga nan wani a nan ina ga Najeriya wani wani Kirista iya irin wannan wazan yake kawo musulmi suna cewa tauhidi Allah ɗaya amma suna da sunan sunan Allah ne ku tambaye su suna cewa gwamnati da wata da suna suna hauri shi bai san ma yayi gwamnati tana ma mutane tana gwamnati tana ba a ce ba su da sunan Allah kadai ba gwamnati da tara wasu wata fadala ce Allah ya keɓance ga wanda ya san sunayen Allah gomiyatar da tara wasu sunayen Allah ba an ce wannan su ne sunayen Allah gomiyatar da tara a'a wannan wasu sunaye ne aka ba su wata fadala ta musamman ta wanda ya ke su shiga aljanna amma ya zai kalla ya sunan da bai gaya kowa ma shi zai san kanshi wasu sunan an gaya wani ba gaya wani ba a cikin annabawan kibanci wani daban amma suna da iya da yawa ma to shi sunan Allah aka ci ar-Rahman ar-Rahim duk an zaɓa nan ba suna wanda ba abu ne guda ake siffanta shi komi shi ne Allah shi ne mai rahama shi ne mai cin gai da kace wani musaka ko duk mai hankali a ci aka ga wani ta wani a ta wani kai wani mutumin kirki ne mai daraja mai mutunci mai alheri ya mai siffar da mishi ko mutum ma ko ko mutum masu ba za mashi kuma wani ce sufi ne da ce mai kuɗi ne mai kyau ne dogo ne gajere ne ka za ka tsamman tagi ka ce wani sulewa ne idan maka ranka ne idan magana bata da alaka bata da alaka da alloli ya ce gaya musu ulutulullah da rahman ko kirayi allahu ko ka ce arrahman ayyan mata da ko ne aka kirayi dai allah ne kuma na sunan ba su kaɗai ba ne arrahman ko allahu a ce falwar asma suna falwar asma suna iya da sunaye ma da dama kuma masu kyau ne na ga siffanta zuwa gare shi ana siffanta shi zuwa gare su wannan shine magana kenan Allah iya da sunaye kyawawa shi wannan an wani ganin da kwana biyu ne ke akwai wani tambaye su suna rigima akan cewa Qur'ani sunan Allah ne ko siffar Allah ce wanne ne suna ne ko siffa ce shi abinda malamai ke malaman tauhidi ke kira shi suna siffa ba a yin suna da siffa amma duka ana ana ana ma ana suna ya zama ta kuma yin siffa kaza zama Allah sun san Allah ar-razzaq kuma Allah ne kuma siffa ce ta ar-razzaqo ar-rahman siffa suna Allah ne kuma siffa ce ta ar-rahma amma an ci misali wa yamkuru wa yamkuru Allah ka ce Allah maka ce Allah al-makiru daga sifa da lokacin makiru kana shi ce shi suna iya ɗaukar suna ba sifa da mutu guda amma kirkirar suna daga cikin sifa kai kamata kai amma sunayen Allah kuma lokacin mutu iya cikin sifa ce ta Allah suna daban kuma sifa ce kina mai kaza mai rahama ne mai jin kai mai arziki ne mai misali ga sami albasir akwai asama akwai albasar an samu wannan asuba ta albasar daga suna albasir ko ta asama daga asamir kenan suna ana to suke to suka hanta qur'ani suna na ta ta sifa ta Allah dan daga kalamul lahi kalamul lahi kalamu sifa ta Allah kace ba kai qur'ani kenan suna Allah ne lokacin kuma sifa ta Allah dan kalamul lahi kenan ba ta kadama aka jayayya kan Qur'ani shi sa a cikin magabata kamar irin Ibn Mas'ud ne ya tabbatar da kamar wata Imam Bayhaqi ya cewa ya tabbata cewa rantsuwa da Qur'ani rantsuwa kai da kamar da Allah ba ta kai da wani Allah dan Qur'ani sifa ce ta Allah dan ga da Qur'ani na da Qur'ani wannan iya cikin abin da muka sani kamar a na wani sama kamar nan fikin suna na ganin na Abu Malik ya kawo wannan mas'ala ta rantsuwa da Qur'ani hatta albani cikin sai ya kai bayani kwarai da hujjojin ba wani mas'ala mutum ya rantsi da Qur'ani don ƙur'ani kalamun lahi aka haka ne ba wani matsala illa mu kuma wani rigima a nan a nan babu wani rigima da yawon bai ana rigima mu a nan ko da gida alƙallai eh ana cewa wane ya ji ya rantse da alƙur'ani sai muna da wasu al'adu da canye-canye kan ƙur'ani mai al'adu canye-canye mu ana ce ƙur'ani wani abu ne daban kurin mai kuturta mutum amma ƙur'ani kurin ya kuturce haka suke ɗauka to rantsuwar ƙwararri a nan wajen ɓangaren rantsuwa ba mu da matsala a nan domin zuwa ake gidan alƙali a kawo ƙwararri aji wannan akwai wata kyau matasa kama a ko mutum yin gama kamar shi abin ya ba shi tsoro a ƙwararri akwai wani gaba gaba da gaba to ai ce ya yi ce yake rantsa ƙwararri na gali wani nan yana kallon mu ce ake ga ƙwararri ka rantsa amma ce yake billahi lazi ya ci ɗau hannunka ya ce billahi lazi la ila illa ko ina yi ya matsalar ta maka to ana akwai sunan Qur'ani kun ta kai Allah kun kenan nan ba wani ba ma annaba ma Qur'ani illa kudu an ka qur'ani ne ya ajiye a gabanka don ka ji tsoron abin dan gaskiya da yawa wannan abin ganin qur'ani a gaban su iya ba su tsoron abin ana ya kuma misali a niyame wata wata umar sama'il Allah ya shi kawan ayyar na je biro ke shi muna tattauna hewa ta shigo idan ta wuce tana raba kuɗi a biro tana ba mutane kuɗi nace malam ya kai wannan naga tana raba kuɗi ita wannan kasa abin da aka yi mutanen benin ne wani abokin yawon ta sun zo ta fiwa zama kuɗi na ɗan garin sai ne ya buƙaci kuɗi jari ta bashi jari daga baya ta nema ya ba ta ci a ina a ina cika bani ko da yake ya yi giri-giri shi da aka ta jisis aka buga kawai ƙasa cin ta kuma ta bashi ba ba wani shaida ina shaida ko za da ƙarya ɗan kenan ya ce ita kuma ta imanin ba mu ta ta bashi kurin daga can yace sai aka turo su nan sai aka turo su wajen umar sama'il kusa mutane masa gane shi umar sama'il wacce ɗauce umar sama'il wacce zamanin umar sama'il shi zaman juji ne amma ɓangaren addini duruwa islamika yi iya matsayin ma'aikacin gwamnati ne amma bangaren addini ba ba haka yake zama ba zama kan yake ba zama yake na gwamnati amma bangaren bangaren duru islamic ya karatu ya karatu ya kai karatu ya karatu design ya kai kenan a cikin dauko ilimin duruwa yi kenan yanzu gwamnati ana shari'a jusus bangaren abin da shayi shari'a ta musulunci ya tura su can yace sai aka turo su nan waje na da aka zo mu ne to tun ba shaida yadda ai kwanci sai sai da su yace nace ku je ya arwalla ta ya arwalla ta shiga masallaci duk ya mace wizi aka je masallaci aka dauko qur'ani yazo zan ta zamana aka aje qur'ani yaji bai zamana ya shuru sai ta bani Allah kun ce ta kun ce ta bani shi kumya shi kina gurin kuma kudin akwai shi ba ya tashi aka je dauko kudi aka zo aka ba ta kudin da ya shi shiga tunaku kaga anan qur'ani ne wani tsoro a gaban shi tsoro amma ga dibas dibas dibas aka ta wahala aka ta wahala da cikon tayi ba ba shi ba da ya qur'ani a gaban shi ne ko ta wala ta bani kuma da wala har wala zai zamna har wala zai zamna na kenan to da wannan ayyukan qur'anin ko ya ba tsoro kan abun abu gaban shi ne kurin amma mu anan ba a ce na tsoro ta ke na ta ke billahi la ilaha wa da ga nan ba mu da komai ba sabani kenan muna magana dai kenan qur'ani kalamullah to ya ce kenan ko ka kira uludullah da audu rahman ko ku kira allah ko ku kira arrahman ayyin mata da ko ne da kuka kira ko allah ko arrahman shi allah falahul asma al husna iya da sunaye kyawawa wala tajhar bi salati wala tukhafit biha wa bataka bainu zalika sabida nan cewa kakka bayyanar da sallaka kakka boye ta ka yi tsakatsakiya ba bayyanawa da yawa ba ɓoyewa gaba ɗaya wannan malamai magabata ta cikin sahabbai sun musu fasara daban-daban wasu na ga cewa kamar aisha radiyallahu anha tana maganar kan za ka yi addu'a kaka daga murya kuma kaka ɓoye abdullahi bin abbas ruwa da imam khalil muslim ya rutu abin da yake kuma shine mahi yawa a hanyar da ta zo da kuma bangaren inganci magana ta yi sai bin abbas cewa abin da ya kasa kar wannan aya annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan aya ce makiya lokacin harkar musulunci idan iya sallah iya daga murya ka hore idan suka ji qur'anin sai suka azaki qur'anin azaki musabbaka da shi haka zagi zagi suke qur'an adawa irin adawa suna zagara cikin abu to shi ne Allah ya umarni a wancan zamani kada ya daga da yawa ilmasu zagi za su ji zagi kuma kai ya ɓoyewa baka san da shi nan kenan tsakatsakiya ne aka yi magana a yi don kai daga da yawa su yan waje su ji su yi zagi su kuma yan ciki ka koyi musu gaba daya nan harkar musulunci haka abin yake ba amma wannan wai ba hujja bace ba ta a ce sallah duka a kan suka kana masu abun masu da Qur'ani gina aiki nan sallah ba magana ba magana wani boye na sai dai ne da daga tsakiya ba su wal jihad da kake cewa wannan wani abu ne farko musulunci ne kuma ga dalili dan abin da suke illa zaki suke aka ce kai duk da hatta a sallan ma wannan akwai magana ta sallah a gida ko sallah a cikin dare an hana ko da za ka bauta ma Allah cikin dare ta daga murya kana karatu don kaka damu makwabtanka irin da muke a yau dai lasbika ko to mun zana ba lasbika ba annabi sallallahu alaihi wasallama da baki yayi kashe ya hanin daga murya a gidanka ka daga murya sama da bukata don karkace da makwabcinka misali wata rana da cikin dare ya bi gidajen gidan abubakar ya bi gidan umar da sai sun kotse musamman ba ya bi ta wurin ya ce ya rasu lalla ya ce annabi ce musu ya babaka na bi ta gidanka kana sallah amma ka ba a ji abin da ka in ka koyi mulki gaba ɗaya ba a ji ba ka daga murya ba a ji ya ce ya rasu lalla ai na ji yadda wanda nake ganawa da shi shi ya ji ba la kira wajen Allah ya ji ya rufe annabi ya zace mishi shi na ji da nake gane na iya ji shi kuma umar ya daga murya sai kuma umar na bata gidan ka daga murya da yawa ka daga murya da yawa ita su la nayi ne dan tare masu barci sai shi eh sai da barci eh nayi dan tare masu barci shi umar haka yace sai yace to umar yace abubakar kada kadan kai kadan daga murya kai kuma umar kadan rage kai kenan kas daga kaga anan annabi ka bai goyo bayan ba umar ya daga murya ta da makwabta daga barci in wato zai ina a yau na lasifika ba makwabta ba sai kilo sai kilo nawa ya hana sa barci wani aka magana wani lokaci masu wani masu musaffa katun qur'ani a gaskiyar magana ku yi kukuna ne malada kuma kuna ɗaukar alhakin makwabta kan wannan karatun dare da kuke ta suka yi malam wai kuna magana ga 'yan bambeni ga gidan giya ana kusha malamai kai ya ce ku ɗanwa shi ɗan gidan bambeni ɗan gidan giya mawaki lada ke nema shi wa zini ke nema zini ke ke nema kudin shi eh ba wasu ba su shi neman zini ke ke kada ke kudin shi shi zini ke so da ke nema kai mai neman lada ya kawo kai neman zini na ruwan mai gidan giya da magana zini da allah ɗanwa kai ki neman lada ke neman kudu ne kai kuma da ladan ka wallahi wani ba Allah kiraye ni wani kwatan yace malam dan Allah ku taimaka mana yace ina cutar ta abun hata hawan jini yace makwabta na sunan ka ta da cewa bana fita bana barci san mace malam bana barci wallahi to bana barci ya ga mutum abin ce ya dame shi ya sai da zakon ke ya kawara zai ya zai ya zai cewa bana cewa bana barci kwanan nan zai kwanan zai cewa bai barci kwanan nan zai bai barci mun ya iya cutar abun hawan jini wannan wannan ne ga maka ne shi na cewa a ta hata misali da muke zaki a matsayi ko taju ko shi maimakon sa da spika ta sama ta kai wata unguwa a saman ta kewaye ta lima na mai bukata ka sata a sama kana ka kai wata unguwa ya gwani mai bukata ya zo masallaci barci ke zo yi barci mai bukata zaba zo iya mai yin sanar da ban sai ta ba kuma sanar da kuma sanar dole ya yi ta ta ji cikin har dole ya yi ta ba ba dole ya yi ta hajjur ba kenan kaga amma wani abin ya sa abin ya kai unguwa ga duk unguwa ba mai barci dan babbar da balle mutumin nan ka ko da yawa da bisa barci ana kwasanci da yawa kidan ko shi ne wanda muna san samun kamshin haƙƙin mutane a sa lasfika ta masallaci da zagayen masallaci da san mamun ko zai shi ba shi kenan ba ka je da mamun ka ko wake je da unguwa ta unguwa misalin zai rage gaskiya garuruwa ta masu zuga cikin gida da mata da yara hana ana hana su gaskiya ya dinna abin gashi wala la ka aka aka ta zamanin sifika ta zamanin ta cikin ta waje da karama da babba kene a hudda ta sako dodo mai kai nasa ya sa daidai bukatar masallacin mu shikenan shi ne ta wannan ayar Allah iya magana ana annabi kashe kakka bayyanar da sallaka ma'ana sallar da kake yi kuma kakka boye wa bataqi bayna zalika sabila hay tsaka tsakiya ba bayyanawa ba a cewa amma wannan shi sura ce makiya kuma ya wakana a madina kuma ga dalilin yin abu kai ga ga dalilin yi abin da ya maka gudun ka a zagi qur'ani ko ma'ana zagi mai sun sabata alqur'ani shine aka kawo wannan magana aka hana ka bayyana da yawa ka asace amma rayuwa na zama a madina ya tabbata iya bayyana da ma musulunci abin da ke karantawa annan ne sako كنشين با شدوا
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا فقل الحمد لله na na ba umarnin siga ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan tabbatar da hujja
cewa godiya ta tabbata ga Allah allazi lam yattakhiz walada wanda bai riki da ba bai riki da ba nan ka yi mujerin wajen abinda na mance karatun mu ta harko da muka yi zawa nan amma mu labarin su ga halin wasu wanda idan ana kanta ƙur'anin kuka suke suna kaskantar da kai suna tafi ga Allah su ga wasu zagi masu ke haka ce kai kai mai bai da ya ɓoye saboda gudun cutar wasu zagi su na Allah ya ce ba mu shi umarni ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kul alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah Allah allazi lam yattakhidh walada shine Allah wanda bai riki ba da kai bai riki kowa ba a matsayin ɗa wale mai kun lahu sharikun filmul kuma Allah ba shi da abokin tarayya cikin dukkan abin da yake mulkin shi ne wale mai kun lahu kufuwan ahad babu wani abu na Allah da yake haɗin gwiwa da wani ko mulki shi ne ba wani abu ɗaya da Allah ke tarayya da wani ko ma menene bawan Allah ne halittar Allah ne mulkin Allah ne ko ma menene mulkin halwa ko ma menene sama da ƙasa gaba ɗaya na kenan Allah bashi da wani aboki cikin mulki shi wallam yakun lahu wali min zul ba shi da wani majibinci wani majibinci lamari wanda da ya samu na kasa zai dan mai agaji Allah bai dokar kaskanci balle ya samu wani wanda ya samu matsala irin naka ta kasa matsala ko ba lahiya ko shari ya kare ko mulki ya kushe a taimaka maka a maida ka ba shi da wani wali wanda zai mai agaji wai dan samun wani kaskanci Allah bai zaka miki na akwai tasbihi ga Allah sarkaci Allah game da wannan ababe kuma ta wakabbiru takbira haka kurum ka girmama Allah ya ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala shikenan ko
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
هو زي ما تاج سورة الكهف إذا مكتشي الكهف أبني سنني shahararre wani kogo ne wanda Allah ya ambace shi a cikin alkurani duk da a yanzu ba mai ce maka wannan kogon ga wurin da yake ga ƙasa da yake aka samu gano iri-iri wasu sai a turkiya a tage ina ne a yanzu dai ba mai ce maka tabbas ga wuri inda zai shi ne wannan kogon ta ko wata asar ma wanda yake iya da matsala wajen inganci ce ma'auya na abu sufiyan aka ce lokacin iya yaƙi cikin sham ƙasar sham ya je wani wuri yake ce ma iya ce ce ga wurin ga kogon ashabul kaf ko wasu suka cikin safai suka je wanda suka ta koro su a gaskiya babu wani asar tabbatacce wani tabbatar da wannan kogon a yau a yi naki Allah wa abin da yake kisar kullum na wani kullum qur'ani me darasin da yake ciki shi za mu doka ba wai inda maka je da kai ne amma ka je ka gwamnati me ba ba kai ne ba ba ka shiga ba ba ka shiga ba ka shiga ba kai wannan shi ka zamana ka shiga ka samu ka zama sabar ka ba kun ba ci da kai kai kai ba kan Allah ta kenan kissar zamu gurin ba da hankalinmu game da iskar wannan wuri Allah ya mace wannan wurin dalilin wasu ba annabawa bane ba za mu ce ba manzanni bane ba wasu bayan Allah ne wanda yin abu dan Allah ikhlasin su kai da baya bada ba suke da bayan imani kura akan imani ne ba wani ba yawan ibada bace ba suka yi bayan Allah wani yawan ibada sallah da azumi da wane ne su saman daraja kurin ikhlas tsananin gaskiyar imanin su ci kurin Allah ya amsa wani ambato babu wani aiki da ake gasin na musamman ko salloli ko rakawai ko wani aiki kaza kurin imanin gaskiya sun tashi a lokacin a wuri wanda ake bautar wani Allah kuma hikimar Allah Allah ya cusa musu imani na fitira da Allah ya tsada da shi imani babu shirka game da su ba wani annabi da ya zo ya kiraye su ko wani malami ya kiraye su a suka ji kurin Allah ya ba su wannan fitra da yasin akan da tattauhidi kurin Allah ya suka gano da abin da mutanen su ke ciki shirka ce da Allah kuma kadari ne halaka ce wani matasa ɗan kaɗan ne suka gano kuma kowa hikima Allah ba wani walwazi ba a ganowa suna da kowa abin da yake damun shi ne sai suka gano junansu kowa gane masu wani aƙida sai suka Allah ya haɗa kansu sun samu haɗuwa ra'ayinsu ya zo guda kan wannan aƙida ta tunkara ta wannan ta kyamar abin da ake a garinsu na bauta wurin Allah matasa ne samari ne 'ya'yan gari ne a masu zama garinsu ana dumu-dumu cikin shirka wannan imaninsu na gaskiya za mu ga a gaba yadda allah ya ɗauko labarin da yadda suka tunkari da suka ce ba a saboda jama'arsu ko manyan mutane ne ko manyan gari ne su da su bi a zama lahiya don ka a zarge su ko uwarsu kore su gari shi ne suka tsaya a gaban ɗagutun kuma suka bayyanar da aƙidarsu da kafirce ma abin da ɗan gansu ya kan shi wannan bayan Allah su ne Allah da ba mu labarinsu wanda ta mu tsaya mu lura da darsin da za mu ɗauka game da gaskiyar imani amma koma me ya buƙatar gaskiya ka yi da gaske ba gaskiya da ke shi Allah ya san matsayinka kuma Allah zai ma bawa a kowane lokaci in dai mutum da gaske ce ko me yake ciki Allah san Allah zai mai agaji tabbas amma zan to da gaskiyan kake idan ba kun barka nake ba sai nan da zaka samu matsala gaskiya Allah ta miki ke wannan su shi aka aka ma wannan sura suna suratul kaf wannan cikin fadalata annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa idan a ruwa ta ta musulun cikin abinda nabi ya wa'azi game da hadarin dajjal zai fitin wannan al'umma ce babu wata fitina a saman ƙasa tun halittar adam har tashin kiyama na ce ba wata fitina mafi girma tun halittar adam har tashin kiyama irin su yi dajjal nana na ko ta sallah sai ya addu'a Allah kiyaye shi daga fitina kuma yawan umarni ku roki Allah ya muku kariya daga daga fitina fitina masai dajjal a sallah wajibi ne kai wannan addu'a اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال كانت انا الدعاء انا امني اكن انت kuma ya ce idan dajjal ya zo wanda ya kiyaye ayoyi goma na harakon wannan sura suratul kaf Allah zai kiyaye shi zai kiyaye shi da sharrin dajjal kenan yana muhimmanci ko da ba kiyaye sura gaba ɗaya ba akalla aya goma ta farko ka kiyaye ta haka da sanar ce kenan iya tuna cikin abin da da fadala kuma ta karanta ta a wunin juma'a Allah ya haska kawo maka juma'a zuwa juma'a wata ruwaya a lahira shi dai ke tana da fadala wajen karanta ta a juma'a a kuma yawon juma'a ba zanen juma'a ba sai yin Allah mata kacce himci da karatu mata kuma bismillah بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله سبحانه وتعالى يا يبكنش دكنش يا تبتر godiya ta hakika kalmomi na godiya sun keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda Allah cancanta ya yi a gode mishi ba ya kamata bane ko ra'ayi ina iya yi a shi Allah bawa Allah haƙƙi gare shi akan bawa ya gode ma Allah illa idan ka butulce ma Allah shi Allah haƙƙin abin gare shi irin ni'imomi bayan na samun ka irin ni'imomi da kake ci na shi nan Allah ya gori ya yabi kanshi da kashe wajen godiya ta cancantar godiya wata babban ni'ima da ya ma da ya ma da ya ma dan adam ta sabkar da littahi anzala ala abdihi alkitab ya sabkar da littahi ga bawon shi kuma domin bayi ba mu da wata alaka da Allah kai tsaye Allah ya ba wannan rayuwa ta duniya mai cike da rikici da hadari da makarcin shaidani muna cikin duhu cikin duhu an ba ka hasken qur'ani ba duk da bai qur'ani iya cikin fakan faganiya ko kenan sabkar da qur'ani ga bayi wata babban ni'ima ce ta Allah saukar da littafi daga wajen shi gashi yayi ku dan bauta kuma ga irin yanda ya dora ku akan shi yan waɗan adam duk lokacin da ba shi tsari daga al'ashkin riba duk lalace duk lalace yahudawa na ta gwamnati banu isra'il duk lalace wasu duk kisan su duk zai shiga da kici abin rikice da ana nema Allah ya sauko da wani jagora ba ta da Musa sai Musa da Musa kare daga cikin fitina ta Fir'auna ai da ma suke Musa ka roki Allah ya ba mu littafi ba mu jagora littafin dokoki ba rayuwa ba tsari ba rayuwa ba tsari to sai na tsari daga Allah ba suka tattama suka tattama da ranaka zama wata a zama a nuri a wani shago inda ake yanzu a wani shago a zama na kamata a sun tsara yau inda a yau aka mallaka ta duniya yau duniya kan ce dole abubuwan zama duniya kaga ba ka san ta musulmi ne ko da musulmin da yahudawa da kisa kowa yanzu an bar an haji Allah gani yau duniya ta duniya yau duniya ta ci gaba haka duniya ta yau ba mu cewa ya zamu koma ga littafin Allah ko musulmin kaza ta tare musulmi a zo a zamana ko na zaragata ko na wasu yi a zama a ce maka ƙur'ani maka me za mu yi kan ƙur'ani musamman wuta kunya kuta biyan ta'i da wayan ka da wayan ka yi da wayan ka ci tare musulmi da saudiya ta zo nijar ta zo an zo da nigeria da inani da libya an zamana ana neman a yi dokoki mu diba ƙur'anin wannan mu samu dokoki kaza a samu dokoki na kaza ko na kasuwa ko na arame ko da waye ta taba shi babu hajji ko yanzu kullum ba kowa nashi kwallo shi da shi kwallo a gamu da kiristan ku da yahudawan ku da mahaukatan ku masan ko a gamu kowa kai ya kamata a rayu haka da ake da ɗan giya da ɓarawo da ɗan damara duk a gamu a gamu a zo a zama a shago guda kowa zo ya kare ayan shi ya kamata mu rayu haka ake haka ake rayuwa kowa zai kawo kowa kwallo shi a zo mu za mu tsara ba kam ya za mu rayu ya ne daidai ba mai kama ta wani annabi ya saba aya kaza zai zo maka musulmin ne idan ana zaman kun zai ce ai wannan ya saba ma constitution kaza ya saba ma article kaza na kotu ko da final ko kuma wata ka na musamman ko san wane ne ta jan ki jan wane ne ka musulmin ne ma musulmin ne ana zaman da ga kan ga ya tsaye ya tsaye bai bai da bana ya saba da haka ko musulmin ne ya haka muke rayuwa a duniya haka muke dukkan haka shi a cikin abin da kace hadarin muka shiga a duniya wallahi kowa ba ba tunanin Allah kowa bar Allah shi da wata raunin kirista ne shi wani kirista ne shi kirista ne wanda ya mutu yake cewa matsalar duniya a yau cikin yaka turawa ne ya ce matsalar duniya a yau a yau ya ce matsalar duniya an bar Allah ya ce mutane sun bar Allah ba Allah cikin tunaninsu ko musu gudun ko zama kan shi haka ce haka cikin kiran ba a rabuwa da matsalar duniya ko ya bai batun gurbi amma ba a rabuwa da matsalar Allah ba lokan haba ba Allah shaida mu da kurum kenan babu ni'ima kenan babban ni'ima ce ƙarar da Allah ya sabka muku da littafi muna magana Yahudawa ai ta saka Musa asar Musa suna nema Musa ka san da abin da ya faru wani babu littafi babu dokoki kurin haka kirawa a mai wahayi ai kaza amma ba tsarin rayuwa babu littafi he Allah ce zai ba he bayan an halakar da Fir'aun a cikin ruwa sun tsallaka ta daga baya Allah ba shi a taura ku amma sun san da ita ce lokacin su matsala an musu kasa-kasa an kwashe iyan an kwashe matansu da suka nema musa suka nema annabi annabi su Allah karki Allah ka kawo jagora ba sai ba sai neman Allah ya ba su jagora da sun san musu ba kansu da kansu ɗan mata wani abu ne tabbas kenan dai nan anan Allah ya karanta da mu cewa iya tabbatar da godiya alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sarka ma da bawon shi da littayi alkitab wani alqurani wala mai lahu iwaja kuma na littafin babu karkata a cikin shi eh babu karkata babu gurbata a cikin shi qayyiman mustaqim ne dilitan umman da ka constitution aka aka zauna bane ya sake ta no sake za a je mana a je mana da kai boko tuku a je mana za kai boko da wayan mu da hanka da ran aka yi ta tana za kai boko yanzu a Niger ai wannan an zo bata yi ba a sake a sake haka ake haka da ta yi kun ko ce ta matsala ko ce ta matsala ko ce gana tarkice a ganta ya ce Allah ka ruwan zama da Allah ka wani in ya rushe ya ta sabuwa kuma amma da sa akwai matsala akwai matsala kan ta amma Allah na Qur'ani littani ولم يجعل له وجه بابك كتر ولم يجعل له وجه قيما للتاني مستقيم صك عند أمبيش يتشي ون القرآن لينذر بأسا شديدا من لدن زي قلقدي ga azabar Allah kamun Allah ga duk wanda ya saba ma wannan Qur'ani ko kasa da shi ayi gargadi ga wanda ya saba ma abin da yake wannan littafi kuma wayu bashir mu'minin yayi bishara ga masu imani imanin maka kadai a allazina ya'maluna salihat masu imani wanda kuma suka yi aiki na kwarai kaji imani kada da wadata ka imaninka to tabbata imaninka kuma ka yi abin da aka ce ka yi ga imani kuma ga aikata umarni shi ne gaskiya imaninka kenan sun imani kuma ta kuma aman saliya ya aman saliya sun yi aiki na gari a yau da karanta da kada muhimmancin bin sunna kitabu sunna dan kai da karam kanka ba mu iya sanin aikin da Allah ke so Allah ya maka wahi ke ba ma iya sanin aiki na kwarai sai ta hanyar wanda Allah ya ku shi da muhimmancin bin kitabu sunna ga qur'ani ga wanda Allah ya kula da qur'ani shi sai jagoran ka kan abin da Allah ke so kenan muna son samun shari'a aiki mu yi aikin da Allah yake so to sai mu yi ta hanyar wanda Allah ya so ya shi Allah ba kun ta kun aiki ko ma aiki ba ba aiki kun Allah ta ba Allah ya ce aiki ce ki amana sadiya ke wanda suka yi imani suke aiki na gari ke wanda bai san asarar rayuwa ta wahala ya nemi aiki na gari a wajen wanda Allah ya Allah ya ba su bishara masu imani da aiki na gari anna lahum ajran hasana suna da tabbacin lada kyakkyawa shi gidan aljanna Allah ma mushi makisi na fihi abada makisi na fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا
ما لهم به إله ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ماكثين فيه أبدا وانا ساكمكو نجدا الجنة أكباسو ba zuwa baki na duniya aje yawon shakatawa kudin in sun kare a dawo a sake da masafi ko gabe kudin ya kare ita aljanna an shiga makiti na fihi abada zama ne na hal abada ba a zuwa a hoto wuta ake shiga da rama ta Allah Allah hudo ka bayan bayan uku da aka maka amma aljanna makiti na fihi abada zama ne na hal abada Allah kai malahiya lokaci da aka nan mata saya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته